الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ɗan uwa musulmi tana yi wa gobe idan Allah ya kai mu wani wata mai girma wani lokaci mai daraja za mu samu kanmu a ciki shine watan ramadan abu mai ƙarfi ko abin da aka yi ƙarfafawa akan musulmi game da tarban watan ramadan ya kasance yana da sanin hukunce-hukuncen Allah dangane da abin da ya shafi watan ramadan mutum ya san dokokin Allah sannan kuma mutum ya tsaya wajen riko cikakke da kuma miƙa wuya cikakke game da dokokin Allah maɗaukakin sarki. Ya ku ‘yan uwa, musan da cewa ga wasu daga cikin jimlolin hukunce-hukunce masu mahimmanci waɗanda suka keɓanci wannan wata mai albarka shine watan Ramadan, wanda ya kamata ga dukkan musulmi ya san su na farko ana so a saba ma yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba akan yin azumi matukar azumin ba zai zamanto mai wahala a kansu ba ko kuma ba zai cutar da su ba wanda wannan shine shari'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu idan azumi na da wahala akan wanda ya tsuha namiji ko mace wahala mai tsanani yana wahalar da su to ya halitta ga waɗannan tsohin su ci abincinsu tare da ciyar da miskini kowace rana a ba miskini rabin sa'i shine kilo guda da rabi wannan shine kuma irin wannan halin dangane da marashi lafiya wanda in ya ce ya yi azumin to lalle azumin zai zamanto mai tsananin wahala a kan shi kenan sai ya ciyar da miskini ba abin da yake kansa face ya rama bayan azumi saboda haka idan ya zamanto rishin lafiyar ko kuma azumin in ya ce ya yi shi zai sanya ya daɗe bai warke ba ko ciwon ya ƙaru idan sai ya ci abincin shi lokacin da ya samu lafiya sai ya rama idan ya zamanto marashi lafiyar azumin na cuta mishi cutarwa wadda ta kai matuƙa to ya wajaba gare shi ya ci abincin shi a wannan lokaci wannan shine abin da malamai suka hakikanci sannan mutumin da ake ma wankin koda aka ce wannan aikin yana ɓata azumi kenan wanda yake cikin wannan halin sai ya ci abincin shi lokacin da ya samu lafiya sai ya rama rishin lahiyan da ba a fatan warkewarsa to shi irin wannan rishin lahiya mai shi azumi ya faɗi a kai shi sai dai kowace rana zai ciyar da miskini kilo guda da rabi matsayin shi guda da tsoho wanda bai iya yin azumi mace mai ciki da wanda take shayarwa ya halitta gare su su ci abinci idan ya zamanto azumin zai wahalar da su musamman ma idan suna jin tsoron rayukansu idan suka yi azumin ko kuma tsoron ƴaƴansu abin da yake a kansu shine su rama wannan ita ce magana wacce take mafi inganci daga cikin maganganun malamai amma idan suka ciyar kuma suka rama musamman ma idan ya zamanto sun ji tsoron yin azumin ne saboda ‘ya'yansu to sun kyautata in ba su ciyar ba ma suka rama yayi hukunci na uku musan da cewa abin da ya ga wanda ke cikin bulaguro a cikin ramadana shine ya ci abincinsa musamman ma idan bulaguron nasa ya zamanto na halal wanda ya yi azumi a cikin bulaguro shi ma babu laifi a kai shi dan ya tabbata annabi sallallahu alaihi sallam da shi da sahabbansa sun yi azumi a cikin bulaguro musamman ma idan ya zamanto mutum ba zai wahala ba amma idan ya zamanto akwai wahalar gaske sosai to abinda aka fi so ga mai bulaguro shine ya ci abincinsa a wannan lokaci a wannan lokaci an karhanta mishi yin azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk azumin da ya zamanto akwai cutarwa mai tsanani ga matashi game da shi to an karhanta masa wannan ba aikin alkhairi ba ne an karhanta mishi yin azumi a cikin wannan hali amma in ba zai cuta mishi ba ba laifi yanayi ya ku musulmi inda a ce mutum zai ɗauki niyyar azumi sai ya wayi gari bayan ya ɗauki azumi da rana sai ya suma ko faɗiya ta kada shi sai ya zamanto bai farka ba a cikin wani yanki daga cikin wannan ranar ta azumi to wannan azumin nashi bai inganta ba zai rama shi a lokacin da ya warware abu na biyar cewa azumi wanda yake na wajibi a cikin watan ramadana ko wani shi ana so a kwana da niyya kafin a tashi da shi amma azumin nafila ya inganta mutum yana iya ɗora niyya da rana tsaka matuƙar bai ci abinci ba ko kuma abin sha ko kuma saduwa da iyali abu na shida ya ku ‘yan uwa musulmi baya halitta an hana mutum ya gabaci watan ramadana da yin wani azumi na rana ɗaya ko kuma rana biyu musamman ma azumin nafila sai dai wanda waɗannan kwanuka suka yi daidai da azumin da yake mutum ya saba yana yin azumin ranar litinin ko ranar alhamis sai aka yi daidai da waɗannan ranuka sun yi daidai da misali a ce 29 ko 28 ga watan sha'aban to shi wannan babu laifi don ya yi wannan ya ku musulmi daga cikin hukunce-hukuncen da ya kamata musulmi su sani dangane da wannan wata mai albarka wajibi ne mutum ya tsare azumin shi ga dukkan magana ko aiki wadda take ma'ana wanda yake na haram saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da bai bar faɗar zurba magana ƙarya da kuma aiki da ƙirfaɗi da kuma jahilci Allah baya da buƙatar ya bar abincin shi da abin shan shi mutum na da azumi amma yana kirfaɗi yana faɗin abin da ya ga dama to mai irin wannan Allah babu ruwan shi da abincin da ya bari da abin shan da ya bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce su da yawa wani mai azumi bai da ladan azumin shi daga yunwa sai kishirwa mu sani an sunnanta idan aka zage ka da rana kana da azumi abinda aka sunnanta maka kai a matsayinka na mai azumi kakkara mazaki ka ce ni mai azumi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa azumi garkuwa ne kariya ne daga shiga wutar jahannama don haka idan ranar azumin ɗayanku ta kasance kada ya yi magana wadda take mara kyau sannan kuma kada ya yi jahilci idan wani ya zage shi ko kuma ya nemi ma ya yaƙe shi to ya ce mishi ni mutum ne mai azumi ya ko ‘yan uwa mace mai haida da mai jinin biki baya halitta a gare su a cikin wannan halin su yi azumi idan mace na da tana cikin jinin al'ada ko kuma jinin biki to baya halitta a gare ta cikin wannan halin ta yi azumi sai dai sai ta rama azumin gwargwadon kwanukan da ta sha a lokacin da ta samu kanta a cikin wannan halin amma duk lokacin da mace mai al'ada ko mai jinin biki ta tabbatar da cewa lalle ta yi tsarkaka jinin ya tsaya kafin alfijiri ya fito to azumin ya wajabta a kanta ko da kuma ta yi wanka ba sai bayan alfijiri da zarar jinin ya tsaya kafin alfijiri kawai ta ɗauki azuminta ko da kuma ba ta yi wanka ba na yankewa na tsayawar jinin ko kuma jinin al'ada ko kuma jinin bikin sai bayan hutawa alfijiri ya halitta haka idan mace ta ji alamu na jinin al'ada amma ba ta ga jinin ya hutu ba sai bayan magariba faɗuwar rana to azuminta ya yi bai da wani matsala macen da ta tsarkaka daga jinin biki kafin kwana arba'in jinin ya tsaya mata to azumi da sallah sun zama wajibi a kanta kasan akwai da yawa daga cikin mata jini yana iya tsaya ma mace kafin kwana arba'in amma sai ta ƙi yin sallah ta ƙi yin azumi an mai da abin al'ada dole sai mace ta kan arba'in a'a in yau ta aihu jinin nata ya tsaya to sallah da azumi sun wajabta a kanta wannan kenan lokacin da jinin ya dawo mata a cikin waɗannan kwanukan arba'in magana ingantacciya daga cikin maganganun malamai to shi ma wannan jinin da ya dawo ana lissafa shi cikin jinin biki sannan baya halitta wanda yake da ramko na ramadana wanda ya huce ya jinkirta shi ya kira mukawa sai bayan wani ramadana ba tare da wani uzuri ba mutunan da ya yi haka kenan malamai suka ce zai rama azumin kuma ya ci yadda miskini kowace rana kilo da rabi mutumin da ya rasu akwai azumi na wajibi a kan shi kuma yana da daman da ya kamata ya yi shi sai bai yi ba ba tare da wani uzuri ba to an so dangin shi su mashi wannan azumin dangin shi in kuma ba a samu dangin ba to magadansa sai su fitar masa ma'ana su ciyar da miskini daga abin da shi mamacin ya mutu ya bari kowace rana sai a ba miskini kilo guda da rabi gwargwadon kwanukan da ya mutu bai yi wannan azumin ba inda gangan ne amma in ba da gangan ba ne misali a ce mutum na cikin azumi sai ya rasu ba a yi da azumi da shi ba sai ya rasu ba a cewa a ramka mashi sauran kwanukan da suka rage sannan mu sani daga cikin hukunce-hukuncen da dalilai suka nuna cewa asalin abin da ke bata azumi shine ci da sha da kuma kwanciya da iyali da kuma sabkar maliri da shawa ta kowace hanya ko fitar da jini ta hanyar ƙaho amma allura wacce ba manufa yin ta ba ma'ana allurar da ba ta zama ma mutum abinci ko abin sha wannan ita babu laifi ana iya yi ma mutum ita amma duk allurar da ta zamanto tana iya zamanto ma mutum abinci ko abin sha to wannan bai halitta ba a yi ma mutum ita saboda haka kenan kuma yana daga cikin abin da mai azumi ya kamata ya kula da shi ya ku ɗan uwa mutum ya yi ƙoƙari game da yin addu'o'i a cikin azumi da ƙasƙantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman alkhairin duniya da lahira mai azumi yana da addu'ar da ba a maidata haka lokacin da zai buɗe baki yana da addu'ar karɓaɓɓiya da haka dukkan musulmi ya yi kwaɗayi a kan rukon sunna annabi sallallahu alaihi sallama wajen gaggauta buɗe baki da zaran rana ta faɗi mutum ya buɗe bakinsa akwai wanda zai cewa shi bai buɗe baki sai ya sallan magariba wannan ba sunna bane haka mutum ya sun ya jinkirta suhur kada mutum ya tashi tun ƙarfe biyu na dare ko ƙarfe uku na dare ya ce ya suhur a'a ya bari dab da yana gama suhur kawai sai ya shirin zuwa sallah wannan shine sunna sannan mutum ya yi amfani da dawwama da wannan dama game da sallar tarawih saboda sallar tarawih akwai lada da sakamako mai girman gaske a cikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tsayu ga ramadana da imani yana mai neman lada ga Allah za a gafarta mishi abin da ya gabata game da game da zulubansa saboda haka kuma mutum ya kiyaye wannan sallah ta tarawih ya tsaya har liman ya kare tare da shi dan hadisi ya inganta daga manzon Allah cewa duk wanda ya tsayu a wannan sallah tare da liman har liman ya gama to za a rubuta mishi ladar tsayuwar dare saboda haka ɗan uwa muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ramadana da in an ga wata a yau Allah ya sanya ya same mu cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ya ba mu ikon aikata ayyuka nagari masu yawa اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم بلغ لنا رمضان اللهم بلغ لنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر ولا تؤسر يا أكرم الأكرمين اللهم يسر لنا أمورنا وسهر الأمور يا أكرم الأكرمين ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وسنة نبينا ودولتنا النيجر بكيد ومكر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أحوال زوجاتنا وأولادنا وشبابنا وأصلح أحوال ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وأمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وأمل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأف عنهم اللهم إن كانوا محسنين فزد لهم في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين اللهم نور قبورهم ووسع لهم مدخلهم وبرد لهم مرجعهم وافتح لهم أبوابا من الجنة فيأتيهم في قبورهم من ريحها وريحانها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا وأخ عنا اللهم نور قبورنا ووسع مدخلنا وبرد مرجعنا اللهم افتح لنا أبوابا من الجنة فيأتينا في قبورنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم يا رحمة